الله الحمد لله الذي جعل الصبر ضياء أحمده سبحانه وأشكره أمر بالصبر وأعطى الصابرين أجرهم بغير حساب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أصبر خلق الله لحكم الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فاتقوا الله عباد الله فلما كانت الحياة ملآ بالآلام والبلايا تصيب الإنسان في نفسه أو أهله أو ولده أو ماله أو قومه أمر الله سبحانه وتعالى بالصبر وجعله من أسباب الفوز والفلاح وجعله من أسباب الفوز والفلاح في الحياة وبعد الممات وبه يسلم الإنسان من الخسارة إذا قرن مع الإيمان والعمل الصالح كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أيها المسلمون الصبر قوة مقاومة الأهوال والآلام الحسية والعقلية قاله المناوي رحمه الله وقال غيره حبس النفس عن الجزع والتسخط وحبس اللسان عن الشكوى وحبس الجوارح عن التشويش والصبر خلق فاضل خلق فاضل من أخلاق النفس يمتنع به من فعل ما لا يحسن ولا يجمل وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وكوام أمرها قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر متفق عليه قال ابن تيمية رحمه الله تعالى قد ذكر الله الصبر في كتابه في أكثر من تسعين موضعا وقرنه بالصلاة في قوله واستعينوا بالصبر والصلاة وجعل الإمامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين بقوله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فإن الدين كله علم بالحق وعمل به والعمل به لا بد فيه من الصبر إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى وكل هذا يدل على أهمية الصبر وعلو منزلته وأنه أقسام ثلاثة صبر على ما أمر الله به وصبر عما نهى الله عنه وصبر على ما قدره من المصائب قال الله تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الآية وما أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه وعوضه عما فات من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه أو خيرا منه ذكره ابن كثير في التفسير ففي الحديث إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفييه من أهل الأرض فصبر واحتسب وقال ما أمر الله بثواب دون الجنة رواه النسائي أيها المسلمون إن الصبر عدة الشدائد ومن- ومذيب المصائب فالصبر نعم المعتصم لمن توالت عليه الكوارث وحلت به النوائب قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ثم اعلموا أن النصر مع الصبر والفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا رواه الترمذي أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم
Alhamdulillahi ala kulli hal. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sanya haƙuri ya zama haske. Ina gode ma Allah subhanahu wa ta'ala, ina kuma ƙara gode masa. Shi ne wannan wanda ya umarni da yin haƙuri, ya kuma alƙawarta yin kyakkyawan sakamako da lada mai yawa wanda ba shi da iyaka akan masu haƙuri. ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya ina shaida lalle annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawansa ne ko manzansa ne shine mafi haƙurin bayin Allah gabaki daya masu miƙa wuya ga hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa da sauran sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsu da kyautatawa har ya zuwa tashin alkiyama bayan haka ya ‘yan uwana musulmi masu albarka a wannan yammaci namu na juma'a yau mana goma sha tara ga watan zulhijja hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin maka zuwa birnin madina a yau tana da shekara 1444 a ƙidayen miladiya yau bakwai ga watan bakwai shekara ta 2023 babban sakon da ke cikin wannan ba jawo hankali ne akan haƙuri da kuma neman ladan Allah subhanahu wata'ala akan jarabawa da bala'o'i da musibu da Allah bai yadda bayan su rayu ba sai ya jarabce su da shi shine abin da wannan ba ta kunsa babu shakka rayuwar duniya Allah subhanahu wata'ala ya cika ta da raɗaɗi da bala'o'i da abubuwa marasa daɗi waɗanda suke samun mutum a karan kansa wani lokaci rashin lafiya wani lokaci tsangwama wani lokaci yunwa wani lokaci talauci mutum a karan kansa yana iya gamuwa da jarabawa wani lokaci a cikin iyalansa a jarabci ɗaya daga cikin matayensa ko ‘ya'yayensa da rashin lafiya ai ta faɗi tashi ko wani abu mai kama da haka wani lokaci a cikin dukiyarsa mutum yana da dukiya ya yi noma sai Allah subhanahu wata'ala ya jarabci wannan gonan da lalacewa ya yi asara mai yawa ya faɗa cikin bashi ma wani lokaci wani lokaci mutum ya faɗa cikin rashin abinci da yunwa saboda dukiyan shi kasuwanci ya rushe ko an zo an masa sata ko wani abu mai kama da haka hakanan Allah subhanahu wata'ala wani lokaci kan jarabci bayi ta hanyar ya jarabci ƴan uwanka mutanen garinku ai ambaliyar ruwa ya rutse musu gidaje ai tsawa ya kashe mutane ya rushe waɗansu wurare da dai sauran dangogin jarabawa da suke samun bayi to tunda Allah subhanahu wataala ya san haka ya gina duniya haka ya tsara ma bayansa ba zai taɓa yiwuwa a rayu babu jarabawa ba sai Allah subhanahu wataala ya yi umarni da yin haƙuri ya kuma sanya haƙuri ya zama hanya daga cikin hanyoyin da mutum zai samu rabo da dacewa da gamdakatar a rayuwar duniya da kuma cin nasara ranar tashin alkiyama idan mutum ya yi haƙuri sai ya kuɓuta daga hasara na dindindin musamman idan ya haɗa haƙurinsa da imani da Allah da kuma kyawawan ayyuka ga shi ya yi imani imanin da ba a cakuɗa ta da shirka ba ga kuma kyawawan ayyuka ya tsara sallah ya tsara zumunci ya tsara ɗa'a ga iyaye da biyayya bai ci haƙƙin kowa ba bai zalunci kowa ba bai take haƙƙin kowa ba ko a cikin zumunta da za ka ga waɗansu an mutu an bar musu haƙoƙa sai su danne waɗansu da kyakkyawan ninya waɗansu da mummunan ninya to duk bai ci haƙƙin kowa ba bai zalunci kowa ba bai zalunci marayu ba bai zalunci ƴan uwansa ba bai zalunci makwabta da sauran abokan hurɗarsa ba to idan aka samu imani aka sami kyawawan ayyuka sannan ga haƙuri da mutum yake yi akan jarabawan da Allah ya yi masa to wannan mutum ya kubuta daga hasara ƙarama da babba domin hasara kala biyu ne akwai ƙaramar hasara ita ce hasaran duniya akwai kuma babban hasara hasaran duniya da lahira irin wanda Allah ya ba da labari hasirar duniya wal akhira zalika huwa dalalul ba'id wani yayi hasaran duniya yayi hasaran lahira wannan ita ce kololuwa wurin hasara ya ku ƴan uwana musulmi malamai sun ta kokari su fassara me ake nufi da haƙuri al-imam al-manawi yace abinda ake nufi da haƙuri shine as-sabr quwwatu muqawamati al-ahwal wal alam wani irin ƙarfi ne Allah subhanahu wata'ala ke azurta bawa da shi daga zuciyarsa wanda yake iya fuskantan ya kalubalanci duk wani raɗaɗi da wahala da ta faɗa masa wacce take alhissiya wal aqliya ko jarabawa da take ga ta ana ganinta a zahiri ciwo ne ga ciwon a cikin jikin mutum ko talauci ne ga ta nan ana ganinta a tare da mutum ko wani abu mai kama da haka ko kuma jarabawa wacce take samun kwakwalwa bakin ciki da damuwa saboda wani abu da ya faru kaga mutum ya kasa bacci wani ma har kaga yana ramewa ya tsuke ya bushe saboda bakin ciki wani ma har yana iya rasa wani sashi daga cikin jikinsa saboda bakin ciki da damuwa irin yadda Allah ya kaito mana batun annabi ko dangane da dan dan annabi Yusuf wa biyaddat aynahu min al-huzni fahuwa kazin har sai da idanunsa suka yi fari sai da suka kamu da wata irin cuta ba ta makanta ba ce saboda baƙin ciki da damuwa da yake akan ɗanɗansa annabi yusuf an nemi ɗan an rasa kai ma kana iya neman ɗanka ka rasa ko a sace matanka ko a yi kidnapping ɗinsu ko haɗari ko wani abu mai kama da haka to al'imamul manawi ya ce idan allah azurta ka da ƙarfin da za ka iya ɗaukan irin wannan jarabawan ka sallama ka miƙa wuyanka ga Allah ba za ka fita ba za ka faɗi abin da zai fusata Allah ba zuciyanka ba za ta rika karanta maka cewa Allah bai maka daidai ba akwai wanda zuciyar shi take karanta mishi Allah bai maka daidai ba ya za a ce kai ne zai ɗauki mahaifiyarka kai ne zai ɗauki mahaifinka ku ne zai ɗaukan muku ɗan uwanku to ga gidan su wane ne shekara kusan goma yau ba a yi rasuwa ba amma ku gidanku an yi jiya shekaran jiya ma an yi to yau kuma a ce a gidanku sai zuciyan wani sai sarka ganin ko da bai furta ba cewa gaskiya dai da ba haka Allah ya bada shi ne daidai to zuciyanka ta wofinta daga irin wannan mummunan tunanin baka faɗa abin da zai fasa ta Allah ba baka kuma samu mummunan kuduri akan Allah ba kai zuciyanka ta sallama ta miƙa wuya cewa abin nan da Allah ya yi shine abin da ya dace kuma shine kololuwan wato ainihin wato hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala. To, don haka malamai suka ce wannan ita ce haƙuri. Waɗansu malamai suka ce abin da ake nufi da haƙuri shi ne ka kame zuciyarka daga raki. Idan Allah ya jarabce ka da wata jarabawa ko ƙarama ko babba, kakkai ta ɗaukan ƙaran Allah kana kaiwa gurin bayin Allah alhalin bayin Allah ba za su iya magance maka komi ba sai dai abin da Allah subhanahu wata'ala ya so wani yana nan shi duk in ka gan shi complain ne ƙaran Allah yake kawowa ni rabona da kaza tun kaza ni na daɗe ban kaza ni ba ni da kaza in wata mata ne a gidan miji kullum ƙorafi ne da kai kukan Allah subhanahu wata'ala to suka ce haƙuri shine ka kama zuciyanka ba za ka riƙa kai kukan Allah ba sannan wata saƙut ba za ka riƙa nuna jin raɗaɗi da damuwa akan jarabawan da Allah ya maka ba sannan kuma ka kama harshenka ba za ka riƙa yawan ainihin complain ba sannan kuma ka kama gaɓaɓɓanka ba za ka riƙa yin tashwishi tashwishi shine ɗabi'un da ba su dace ba wani kaga yana marin fuskansa wata kaga tana yaga riganta wata tana dukan kirjinta wata tana tabani ta lalace to irin wannan shine tashwishi to haƙuri shine zuciyarka ka kame ta bata raki ba bata ji zafin Allah ba harshenka ka kame shi bai ta sakin baki yana sakin magana ba kan gado ba sannan gaɓuɓɓanka kuma ka kame su ba su abin da yake ƙetare haddi ba to wannan shine haƙuri kamar yadda malamai suke faɗi a takaice in kana son ka gane kawai me yi haƙuri shine kada jarabawa ta sa kai abin da yake akwai saban Allah a ciki wannan saban yana iya kai ga kafirci wannan saban yana iya zama bai kai ga kafirci ba idan mutum ya koma yana zargin Allah kaga wannan kafirci ne idan mutum yana bai zargi Allah ba amma dai shi dai zuciyar shi gaskiya yana ganin ba a kyauta ba da aka yi shi talaka misali zuciyar shi tana dan shanshuno wannan to kaga wannan babban zunubi ne ko kuma mutum kana iya ganin lafiyayye garbashe shi ka gan shi ka ce kai mala Allah ya maka ni'ima sai ya fara tunanin ni'imar menene Allah ya mu ni'imar me wai yana kallo ne ya ga ba shi da dubu ɗaya dubu goma dubu ɗari to ni'imar mene kake so ka nuna mishi Allah ya mishi shi Allah ne bai ni'imar kani ba saboda me saboda ba shi da kuɗi bai san wannan kuɗin ga masu kuɗin nan cincirun dan kuɗi amma Allah ya hana su lafiya inda za a ce su ba da dukiyar duka samu lafiya wallahi za su ba da ga masu kuɗin nan amma Allah hana su kwanciyar hankali shi ko zai zo kwanta a ƙasan itaciya ya bacci amma akwai mai kuɗin da yake zai iya zuwa ƙasan itaciya ya kwanta ya bacci ko mai mulki kai ka taɓa ganin gwamnan da zai fito ƙasan itaciya ya kwanta yana bacci ko ka taɓa ganin wani mai mulki ko da na sarauta ya je ƙasan itaciya ya bacci ai ka san sai dai da wani matakan tsaro amma kai za ka kwanta kai baccinka za ka sai abu ka ci ba ka tunanin wai za a yi maka sihiri ba ka tunanin matanka za ta cutar da kai duk wannan ba ka kira shi a cikin ni'imomin Allah za ka je ban ɗaki kai fitsari hankalinka kwanci kai bayan gida hankalinka kwanci duk wannan ba ka kira shi a cikin ni'imomin Allah wani yana nan numfashi wannan ya kasa sai an sami shi oxygen numfashi da karena kana ganin haba za a yi ma ce ba zan iya numfashi ba to wallahi akwai waɗanda yake Allah ya hana su numfashin sai an sa musu oxygen suke iya numfashin amma wannan sukuni da dama da ka samu kana numfashi kai baka ganin Allah ya maka wata ni'ima kaga dama ka taka yadda kafafunka inda kaga dama ka miƙar da hannunka inda kaga dama kai miƙa yadda kaga dama duk ba ka kira shi a matsayin ni'imomin Allah subhanahu wataala saboda Allah bai jarabce ka da girgizan ƙasa ba bai jarabce ka da ambaliyar ruwa ba bai jarabce ka da tattatsun wuta daga duwatsu ba bai jarabce ka da rigima irin wanda aka riƙa yi na boko haram a maiduguri da sauran garuruwa kullum cikin wuta ne kawai da ƙarin bindigogi kake ji ba bai jarabce ka da irin yakin da ake yi yanzu a sudan kullum cikin wuta ne kawai da da da gawoki ake yi ba duk Allah bai jarabce ka da wannan ba kai kana ganin Allah bai maka wata ni'ima ba da ya cancanci ka gode masa da aka ya ‘yan uwa, haƙuri fa wata irin, wato haƙuri wani irin ɗabi'a ce wacce take nagartacciya, wacce take sanya mutum ko take hana mutum ya riƙa yin abin da bai dace ba, abin da yake ba shi da kyau. Kuma idan Allah ce muke ka da haƙuri, to al'amuranka za su daidaita, sannan za ka sami ainihin kyakkyawan, wato kyakkyawan natija akan duk abin da ka tasa a gaba. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa wa ma u'tiya ahadun min ata'in babu wata kyauta da Allah zai ma bawa khairun wa ausa mafi alkhairi mafi fadin kyauta fiye da min sabari fiye da Allah ya azurta ka da hakuri har Hausa suke cewa mai hakuri wai yakan dafa dutse ya sha romo kai ko ko ka san irin dafan da za a yi ma dutse har dutse ya laga-laga har ya fitar da romo to kai ka san ba ɗanƙanin dafuwa za a yi masa ba to wannan azancin magana ne na hausawa suka ce mai haƙuri yakan dafa dutse ya sha romansa wannan hadisi al-imam al-bukhari rawaito shekul islam ibn taymiya da yake bayani akan mahimmancin haƙuri ya ce a cikin alƙur'ani kawai allah ya ambaci haƙuri sama da gurare guda casa'in ya ce akwai wurin ma da Allah yake gwama haƙuri da sallah kamar yadda ya ce wasta inu bi sabr was sala duk abin da ka tasa a gaba na addini ko na rayuwa to ka nemi biyan bukatan ka ta hanyar haƙuri da kuma hanyar yin sallah wayannan abubuwa guda biyu in kai haƙuri da su ka rike su kamkam to duk abin da kake nema a duniya ko a wurin Allah subhanahu wataala za ka samu as-sabru was sala haƙuri da kuma wato ainihin yin sallah wato haƙuri yakan zama ƙila a matakin farko mutum yana iya haƙuri amma in aka yi mishi jarabawa ta ɗore sai wani ya kasa haƙuri wani idan talauci na yau da gobe ne kawai zai iya haƙuri amma a ce talaucin shi ya kai ga shekara ɗaya biyu uku hudu sai wani ga kai ba zai iya haƙuri ba wallahi sai ya je ya shiga ƙungiyar asiri wani sai ga sai ya fara luwaɗi wani sai ga kai shi ma fa ya zo kawai ya ci nashi kawai a yi a tashi wani sai ya fara ƙirƙiro waɗansu hanyoyi wani mabokanci zai fara ya gaji da talaucin da Allah ya jarabce shi da shi shekara goma ko shekara ashirin wani kuma wata ba ta haihuwa ne ba ta haihu ba tun tana addu'a tana addu'a tana cewa ai tana da addu'a a masallaci a makaranta ta ga kai wannan ya ya daɗe ba biyan bukata buri ta je gurin wani boka yana da taskokin 'ya'ya da yake kwatowa daga Allah ya raba ma mutane sai ta kasa haƙuri wani shi kuma yana na kowa dai da irin nashi to galibi haƙuri ana iya yin shi a bugun farko kafin jarabawa ta zama ta tur ta ɗore amma wani idan jarabawa ta ɗore mishi sai ya kasa haƙuri kuma shi wannan haƙurin sabar sa'atin ne yanzu yanzu nan ne ƙila in kai gajin haƙurin sai matsala da za ta faru ta faru daga nan kuma dindindin daga nan har tashin alƙiyama to Allah ka azuta mu da haƙuri Shekul Islam Ibn Taymiyyah ya ci gaba da cewa waje alal imamata fi dini Allah ya sanya samun jagoranci a cikin addini ka zama wato kana da ilimi kana aiki da iliminka kuma ana kwaikwayon aikinka na alkhairi babu darajar da ta wuce wannan a duniya Allah azurta ka da ilimi da aiki da ilimi kuma a riƙa kwaikwayonka a cikin kyawawan ayyuka daraja ce babu daraja sama da ita Ibn Taymiyyah yake cewa wannan baya samuwa ga bawa sai in ya cika safofi guda biyu asabar wal yaqin sai in yana da haƙuri sannan kuma yana da yaqini yana da zurfin ilimi wanda yake ba shi tabbaci akan Allah subhanahu wataala ya kawo faɗin Allah waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun Allah ce mun sanya daga cikin su aka samu a'imma shugabanni na addini shugabanni na addini da ake nufi a nan masu ilimi masu aiki da iliminsu wanda kuma tsarkin ninyansu da yaƙininsu ya kai ga al'umma na kwaikwayon irin kyawun ayyukansu amma Allah ce lamma sabaru hakan ba fa zai faru ba sai in sun yi haƙuri in ka ƙosa ka gina ɗalibai a ce kana ɗalibai dubu ka faɗo ɗalibinka guda ɗaya ne ci gaba da karantar da shi ana nan ana nan ƙila wannan ɗalibin ya albarka ya karantar da ɗalibai dubu baka da rai sai kasance ka zama imamin fiddini mutane ana na ana ta aiki da iliminka da ainihin abin da ka karantar amma kai ba maka a duniya ka zama imamin fiddini kenan ba sharadi bane sai in kana da sai kana raye to don haka kar kai garaje ka kosa kai suna ka samu ɗaukaka kar kai ma Allah garaje kai haƙuri inda Allah ya aje ka sannan kuma ka zama kana da yaƙini to duka dai waɗannan abubuwa suna nuni ne akan haƙuri da kuma irin matsayinsa haƙuri malamai suka ce ya kaskashe uku akwai haƙuri akan biyayya ga Allah duk wanda bai daure ya yi haƙuri ba ba zai iya bin Allah ba Allah ya ce a yi kaza wani lokaci dukiya ake so ka fitar in ba ka yi haƙuri ba za ka iya fitarwa ba wani lokaci Allah ya ce ne a taka da ƙafa in ba ka daure ba ba za ka iya ba wani lokaci ga rana a ce an ce ki sa hijabi da niƙabi in ba kin yi haƙuri ba za ki iya ba da aka bin Allah subhanahu wata'ala sai wanda ya haƙuri to haka nan ma na biyan shine haƙuri akan saban Allah ga abu zuciyanka ta biya ka karkata ka kamu kana son ka aiwatar amma in ka tana da girman Allah da azaban wutan lahira sai ka kai bari in yi haƙuri da wannan ga dukiyar mutum ya yadda wayarsa wayan dubu ɗari da hamsin yanzu in ka ɗauki wayan nan ba abin da zai faru ba wanda ya san ka ɗauka amma in ka tuna da girman Allah da matsalan da za ta faru ranar tashin alkiyama sai ka kai in haƙura da wannan wayan kawai bari in je in kai a cigiya a ba mai waya wayansa wani ya yadda kuɗi ne ko ya yadda daloli ne ko ya yadda riyal ne a aikin haji ne ko a gida ne sai ka tuna da girman Allah da bala'in da hakan zai haifar maka gobe kiyama sai ka ɗauki haƙƙin shi ka je ka bashi wani haƙƙi ne yake bin ka a matsayinka na oga a ofis ko ya maka wani aiki za ka biya shi haƙƙinsa in ka tuna da bala'in da zai jawo maka in baka bashi ba to sai haƙuri ta zaburar da kai sai ka bashi haƙƙinsa to wannan shine nau'i na biyu jarabawa ta uku da ake so kai haƙuri akai shine irin jarabawoyin da Allah ke jarabtan bayi da shi rashin lafiya talauci irin waɗannan abubuwan ko kuma salwantan wani masoyi duk yana daga cikin jarabawoyin da Allah ke yi wanda sai ka danna zuciyanka ba kai abin da zai fasata Allah ba sayyidina abdullahi dan abbasin yana fassara wannan aya yace duk wanda wata musiba ta same shi sai ya san cewa wannan da yaddan Allah ne da hukuncin Allah ne yayi haƙuri ya nemi lada ya miƙa wuyan shi ga Allah to lalle Allah subhanahu wataala zai bashi wata irin shiriya a cikin zuciyarsa abin da mutane da yawa suke kasa yi na bautan Allah shi zai iya yi saboda ne saboda Allah ya azata shi da wata shari'a a cikin zuciyarsa sannan Allah zai musanya masa da abin da ya rasa din nan na duniya in dukiya ka rasa kai haƙuri in masoyi ka rasa kai haƙuri duk abin da ka rasa kai haƙuri sai Allah ya musanya maka da wani wata shari'a a cikin zuciya da kuma wani yaƙini na gaskiya kai akwai yiwuwan ma Allah ya maye mishi abin da ya rasa akwai kuma yiwuwan ma Allah ya bashi mafi alkhairin abin da ya rasa Allah subhanahu wataala ka sanya mu cikin masu haƙuri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah bai taɓa yadda ba ga bawan shi mummuni wanda ya karɓi wani masoyin shi a cikin rayuwar duniya ga wani masoyinka ɗa ne iyaye ne ko ko wani wata mata ne ko miji sai Allah ya karɓe su sai kai haƙuri ka nemi lada a wurin Allah ka faɗi abin da Allah ya umarce ka ka faɗi to Allah bai yadda ya maka wani sakamako ba sai dai ya baka gidan aljanna kamar yadda al-Imam an-Nasa'i ya rawaito hadisi da haka ya jama'a mu fasani cewa haƙuri shine tattalin da ake ma musibu kai tattalin haƙuri tun kafin musiba ta same ka sannan haƙuri shi ke narkar da musibu ka sani cewa fa duk mutumin da jarabawa ce mishi yawa to ba shi da wata katanga ba shi da wata kariya da zai je ya raɗe ya fake a wurinta kamar haƙuri duk wanda ya sifanci da sifan haƙuri to zai faɗa cikin faɗin Allah subhanahu wata'ala lalle za mu jarabce ku da wani abu na cikin tsoro da yunwa da tawayan dukiya da tawayan rayuka da tawayan kayan marmari amma Allah ce wa bashirin sabirina ina masu haƙuri a yi muku bishara suwaye masu haƙuri allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim irin waɗannan waɗanda yake idan musiba ta same su za su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurna fi musibatina wa abdilna khairan minha ko wa akhlifna khairan minha Allah madaukan sarki ce irin waɗannan Allah na musu cincirun dan salati da rahama da gafara kuma irin waɗannan mutane su ne shiryayyu mu sani a cikin hadisi manzon Allah yana cewa annan nasara ma'as-sabr duk cin nasarar duniya to sai an yi hakuri wal faraja ma'al kar duk yayewan bala'i to yana fa tare da tashin hankali ai duk wanda kaji an ce kai wani alhamdulillah yanzu ya samu sukuni to ai ya fada cikin rashin sukuni tukuna wato kamar a ce maka duk wani rashin sukuni to akwai yayewa a tare da shi wa anna ma'al usri yusra duk wata wahala da ka ganta a duniya to akwai sauki da Allah subhanahu wataala guda biyu da ya raba su dashi haka al-Imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi da haka roƙon da muke ma Allah subhanahu wataala Allah ka sanya mu cikin masu haƙuri Allah ka azurta mu da haƙuri Allah ka azurta mu da haƙuri kada Allah ka raba mu da ɗabi'an haƙuri ya Allah duk alkhairan da kake ba masu haƙuri Allah ka ba mu duk sharrin da kake tunkuɗe ma masu haƙuri Allah ka tunkuɗe mana ya Allah duk irin jarabawan da kai mana na salwantan masoya ko salwantan dukiya ko talauci ko rashi ko katsanika yi ko tsangwama ko wani fitina a gidan aure mata ga miji ko miji ga mata Allah ka azuta mu da haƙuri Allah ka ba mu roman da ake ba masu haƙuri ya Allah waɗanda suka mutu daga cikin mu Allah ka gafarta musu Allah ka sa suna kyakkyawan matsayi mu kuma Allah ka sa mu cika da imani marasa lafiya daga cikin musulmi Allah ka ba mu lafiya masu lafiya Allah ka ƙara mana lafiya Allah ka sa lafiya ta amfane mu duniya da lahira ya Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira ka zaunar da mu lafiya ka yalwata arzikin mu ka kyautata ɗabi'un mu ka inganta aƙidojin mu ka datar da mu duniya da lahira wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim fa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik